mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama da aron lokaci ka sake dawowa karatu wannan littafi namu mai albarka littafin al-muqaddimatul hiddiyatu littafin al-muqaddimatul hiddiyatu littafi ne na babban malami Abul Hasani Aliyu Maliki Shaziliyu wanda yake mana magana akan abubuwan da suka shafi karatu suka bisa abin da suka shafi ibada tun daga abin da shafi sarki sallah azumi da dai sauran wanda yan yan uwa ba su manta ba muna cikin babin da yake magana ne akan maganan sallah inda a babin da ke magana akan sallah ya zamanto muka yi magana akan muke muka gama magana akan farillai to kai sai za mu shiga sunnonin sunnonin sallah kai tsaye za mu shiga sunnoni inda mala ya ce mana faslun rabewa wasu nan salati a kamar yadda nake faɗa shi ne zama na goma wannan shi ne halka na goma a cikin jerin karatukan da muke jerantawa mala ya ce faslun rabewa wasu nan salati sunnonin sallah samaniya ta ashara guda goma sha takwas ita sallah tana da sunnoni ne guda goma sha takwas ainihin za mu ji bambancin menene suna da farilla musamman idan muka ji misali babin da yake magana akan sahau ma'ana rafkanuwa ko kafin nan dai bayani akan farilla farilla ita ce wata abar da in baka zo da ita ba a cikin sallah ko a cikin ibadan duk da aka ce abu kaza farilla ne to muddin ya zama to baka zo da wannan abun ba wannan ibada za ta zama to ba ta sabanin sunna ita sunna in baka zo da ita ba akwai hanyoyi da zaka bi don gyarawa sai zaman to ibadar ta cika tun daga kan alola kuwa tun daga kan alola abu in aka ce wannan a farilla ne a alola to in ka bar shi alola fa bata cika ba in ko aka ce sunna ne a alola in ka bar shi alola akwai da zaka ka gyara to haka ne aka zo maganar sallah aka zo maganar sallah idan ka bar wani abu daga cikin abin da ake kira sunnoni to shi kenan zaka iya gyarawa shi ne malai ce mana faslun a rabewa wasu nan salati sunnonin sallah samaniya ta ashara sunna goma sha takwas ne sallah take da su al'ula suna na farko daga cikin sunnonin sallah qira'ati ya qira'atu suratin al'ula na farko qira'atu suratin karanta kowace sura shi sa malama ya kawo maka na kira kowace sura kawai kaga dama idan ka kai fatiha musamman in kai kadai ne to ka ɗauko bakara ma in ka ga dama amma idan ya zamanto da mamu a bayanka to zaka takaita zaka zaka zaka yi yanda ba za ka takura ma waɗanda ke bayanka ba kamar yadda dai muka faɗa a cikin karatuttukan mu na yau da kullum to karanta sura sunna ce daga cikin sunnonin sallah aw ma ya kumu makama ko kuma ka karanta abin da yake tsayawa matsayin sura me malam yake nufi a nan abin da yake nufi ba lallai sai ka karanta sura ga baki ɗaya ba a'a ka ga dama ka ɗibi wasu ayoyi a cikin sura ka ɗibi wasu ayoyi a cikin suran komi kankanta su ko aya ɗaya ne fakara ma ta yassara min alqur'ani saboda shi karatu a cikin sallah in dai fatiha ta zo lami lafiya kalau to ita sura ko da aya ɗaya ka ɗauka cikin wata sura a kaddarta ma ayar ta fi kowace aya gajarta ka ɗauka cikin ayoyin da ke cikin wata sura ka karanta shi kenan sai ka yi ruku'u ainihin ka dai zo da abin da ake buƙatar ka zo da shi na daga sunna yaushe ake karanta ainihin ainihin sura ɗin nan sai ma ne ce maka ba'dal fatihati ana karanta sura ne a bayan fatiha sai bayan ka karanta fatiha ne sannan za ka zo ka karanta sura bayan karanta fatihan nan a ina ne ake karanta sura dukkan salloli sai ma ce a a ga sallolin da ake karanta musu sura nan sai ce maka bisubi a cikin sallah asuba sallah asuba da maraka biyu take da shi ita to dukkan rakawoyin nata guda biyu ana buƙatar sura bayan fatiha in ka karanta fatiha to zaka zo da sura in ka karanta fatiha zaka zo da sura haka nan wal juma'a ta haka nan juma'a haka nan juma'a in ka karanta fatiha zaka zo da sura in ka karanta fatiha zaka zo da sura dukkanin su rakoyi biyu tunda ita ma juma'a rakoyi ta guda biyu ne wal ulayaini da kuma rakawai guda biyu da rakawai guda biyu min gairi himana daga wasu asuba da juma'a kamar me kenan azhar la'asar magariba isha azhar rakawai ta har sun kai hudu ita la'asar rakawai ta har sun kai hudu ita magariba rakawai ta uku la'a isha rakawai ta hudu to dukkan waɗannan da me raka'a hurhudin guda uku kenan azhar la'asar isha da me raka'a uku magariba kenan to dukkanin sarakoyi biyun farko sai ka karanta musu sura bayan ka karanta fatiha sai ka karanta musu sura bayan ka karanta fatiha a shi ne ce wal ulayaini min gairi ma min fara'id al ayani da guda biyu rakoyi biyu na daga wani asuba da wani juma'a na daga farallan nan na dole su ne ma'anar fara'id al ayani farallan nan na dole dole wanda ni sai na yi kai sai kayi ke sai kin yi ku sai kun yi kowa da kowa ana bukatar shi da yi shi ita ce fardul ain wana farilla da ta rataya akan kowa da kowa farilla da ta rataya akan kowa da kowa sune farallu guda biyar sune salloli guda biyar sune farallu da suka rataya akan kowa da kowa sune salloli guda biyar banda waɗannan salloli guda biyar dukkan wata sunna ko dai ta zamanto sunna kawai ko ta zamanto sun- sunna mai karfi yau ko dai ta zamanto sunna kawai ko ta zamanto sunna mai karfi amma waɗannan salloli guda biyar su ne fara'a fara'idul a'yan ma'ana farilla na dolan dole to wannan kenan to wannan mun- mun gama magana akan sura ne mun gama magana akan sura ne sai asaniyatu sunna ta biyu na cikin sunonin sallah sunna ta biyu gaban inda muka kai sunna ta biyu asaniya sunna ta biyu alqiyamu laha tsayawa dan karanta sura wato a gane wani abu duk wani abu da za ka yi shi abin sai ya zama to aiki a kauli ne to lokacin da za ka yi amfani da shi dan wannan kaulin wannan lokacin yana iya yana ɗaukar hukuncin wancan abin ne an ga yi fatiha karanta ta farilla ne ko to tsayawa don karanta fatiha shi ma farilla ne sunna uh, sura ko tunda ita sunna ne to tsayawa dan karanta suran shi ma sunna ne to shine da al'amuran suke tafiya farilla da abin da zaka yi to a lokacin da zaka yi wannan abun abu- wannan lokacin farilla ne lokacin da zaka dauka dan yin abun shi ma farilla ne lokacin abin da zaka yi wanda yake sunna lokacin da zaka dauka dan yin wannan abun shi ma sunna ne to shine abin da malai yake nufi tsayawa dan karanta sunna sura sunna ne kaga anan mun samu sunnoni nawa kenan mun samu sunnoni guda biyu sura din sai tsayawa don karanta ta as-salisatu sunna ta uku a cikin sunnonin sallah al-jahru fil ulayaini min al-maghribi wal isha'i wa jumlatu subhi wash shafqi wal witri wal jum'ati wal idaini wa nawafil al-layli wal istisqa'i sunna na uku a cikin sunnonin sallah shine aljaru bayyana karatu ka yi shi a sarari fil ulayaini cikin rako'i rako'i guda biyu min al-maghrib na sallan magriba magriba tana da rako'i guda uku ne to rako'in biyu zaka karanta karatun su tun daga fatiha din da ita sura din zaka karanta su a mene zaka karanta su a bayyane wal isha'i da rako'i biyu na sallar isha rakawoyi biyu na sallar isha ita ma za ka karanta karatunta ne a bayyane dama su ne waɗannan suke da rakoyi da suka fi biyu juma'a ai ba juma'a ne maga- magriba tana da rakoyi sun fi biyu ma'ana sun kai nawa sun kai uku to rakoyi biyun farko ka karanta karatunsu a bayyane isha tana da rakoyi sun kai hudu rakoyi ta na farko ka karanta karatunta a mene a bayyanar kawai biyu sannan wajen na sussubi da dukkanin sallar asuba sallar asuba ita dama harkoyin ta biyu ne kasancewar rakawoyin ta biyu to karatun da za ka yi a waɗannan rakawoyi biyu gaba ɗaya ka yi su a bayyane ne sannan wa shaf'i wal witri da shafa'i da wutri da ake yi bayan sallar isha din nan karatun shafa'i da wutri ka yi su a bayyane ne wal jumu'ati haka nan juma'a karatun juma'a rakawayi biyun nan na juma'a lalle ne ka yi su a bayyane ne wal idaini karatun sallar idi biyu sallar azumi da sallar layya wanda ba sake ta karamar sallah da babbar sallah duk da wasu ba da wasu ce ka a ce karamar sallah da babbar sallah kamar wulakantawa ne to ya danganta ai kai ba kayi ne don da zimmar wulakantawa ba hausawa waɗanda suke hausawa musulmi babu yadda za a yi faɗi wata magana don wulakanta wani abu na addini yau ba za- ba ana faɗi ba ne ana faɗi ne wai don an a mayyaze su a ware su kowace a bata sunan da za a gane ta to su ne idin na ainihin karamar sallah da babbar sallah ko kace idin ah, idin ah, azumi da idin layya idin da ake yin azumi kafin a yi shi da kuma idin da ake yin layya su ne salloli guda biyu to su ma waɗannan rakoyi guda biyu ana bayyanar da karatu ne a cikinsu ba a ɓoye ake yi ba. Nam muna tare, mana ce kai bar ma dai saka shi maka zance kawai. Wana wa filin laili da duk na filfilin dare. Duk na filfilin dare ana yin karatun su ne a bayyane. Duk na filfilin dare ana yin karatun su ne a bayyane. Wani sisƙa'i, sallar neman shayarwar ruwa, sallan neman shayarwar ruwa an rasa ruwa to ana fita bayan gari ainihin a tafi a kankantar da kai ga Allah ai sallah a roƙi Allah don ya shayar da mutane ruwa ko dabbobi ma ko don ya shayar da dabbobi ruwa ko don ya shayar da shuka ruwa duk dai abin da ake buƙatar ruwa aka rasa shi a je ga- bayan gari a roƙi Allah don ya bada ruwa don shi ruwa abokin rayuwa ne ruwa Allah ya haɗa rayuwa tare da shi to ana yin sallah a lokacin da aka rage aka rasa ruwa to wannan sallah ta roƙon ruwa ita ma ana yin karatun ta a bayyane ne ana ganewa to shi ne arrabi'atu sunna na hudu kenan sunna na hudu kenan al israru fi ma ada zalika koye karatu a duk sallolin da ba waɗannan da na lissafa maka ba kaman waɗanne kenan kaman raka'a hudu na azhar gabaki daya kamar raka hudu na sallar la'asar gabaki daya kamar sallolin nafilan da ake yi da rana kamar tun daga sallolin da ake yi da rana sallolin da ake yi da rana suna fara ne tun daga sallar duha ko sallar da ake ce mata sallar wabaha wanda ake yin ta bayan a hanci ya dan daga din nan to za ka yi karatun ta a koye ne saboda rana ne haka nan a nafilan da ake yi kafin azahar za ka yi karatun a koye ne La- nafilar da ake yi bayan azhar zaki karatun a boye ne nafilar da ake yi kafin la'asar zaki karatun a boye ne kai duk dai wata nafila ta rana ana yin karatun ta ne a ainihin boye ana tare shine sai ce maka shine yake maka kawai al israru fi ma ada zalika duk abinda ba mu lissafa maka a bayan nan ba to karatun ana yi a boye ne to sai yake son ya nuna maka me ake ce mawa boyewa me ake ce ma bayyanawa wasirru in aka ce ɓoyewa wasirru in aka ce ɓoyewa shine ma la yusma'u zauna nan baya. wasirru abin da ake ce mawa ɓoyewa shine ma la yusma'u ma la yusma'u bi uzunin abinda ba a iya ji da kunne a wata nuskar a wata nuskar kuma yana rubuta ma la yasma'u bi uznihi ban san me ya rubuta a wannan naku ba ma la yasma'u bi uznin ko ma la yasma'u bi uznihi yawa to nan ma iri da yake nan nuskar yawa to shine abinda ba a iya ji da kunne in aka ce boyewa shine abinda ba wai boyewa in aka ce boye abu ba a zuciyarka za ka yi ba a za ka rika motsa harshenka amma dai ba za ka ji me kake faɗa da ka ba to shine wal jaru shi kuma bayyanawa bidduhu kishi ya boyewar ba na shi kuma abinda ake ji da kunne lallai ne to har anan bari in jawo hankali idan aka zo ana zikiri in dai zikiri na bayyana ne to gaskiyar magana ana son akalla wanda ke dama da hagun ka ya riga jin me kake cewa yau ba lallai sai ka daga murya dukkan yan masallaci ko duk ɗin waɗanda ke wajen sun ji ba amma akalla akalla wanda ke daman ka don ke hagun ka in ana zikiri a rika ji su rika ji idan ya zama to ni ina yi wanda ke dama na da wanda ke haguna baya ji na wanda ke dama na yana yi ni da nake hagun shi da ke da wanda ke da mashi baya jin shi to abin da ya tare ya zama boyewa din kenan saboda ka wajibi ne ya zama to wanda ke da maka da ke hagun ka suna jin ka akalla shine ake ce ma bayyanawa ana tare to sai malam zai ja- kafin ya ci gaba da kawo mana dan dai muna cikin sunna ta hudu ne kar a manta dan nan in mun gama wannan bayanin zamu ji za kuma kai sai mun ce da biyar nan ya dan yake ne zai kawo mana wani wani dan tambihi ma'ana wani dan fadakarwa da yake da alaka da abin da muka karanta na boyewa da bayyana din tambihun mana ce ga wata fadakarwa a mai da hankali a fahimce ta yace law qara'a sirran yau da mutum zai yi karatu a boye fi mahallin jahari a wajen bayyanawa kai ne ka zo za ka yi sallar magariba ai an ce bayyanawa za ka yi ko ba ka ba ko ka zo za ka yi sallar isha ai an ce bayyanawa za ka yi rako'i biyu farko ko haka nan ita ma magariba rako'i biyu farko ko haka nan asuba duka rako'i guda biyu ko to kai ne ka zo za ka yi asuba ko magariba ko isha ai ka ga wajen bayyanawa ne ko kawai sai kai karatun a koyi ana ji au jaharan ko kuma ya karatu a bayyane fi mahallin sirri a inda ake boyewa kamar azhar kamar la'asar ai boyewa ake kawai sai kama karatun a bayyane a abdan kuma da gangan da gangan yi hakan amma au sahawan ko kuma da rafkanuwa yayi da gangan ne ko da rafkanuwa al'ayata sai zama to abin da ya karanta din bai fi aya ɗaya ba ana tare wani ayataini ko kuma ayoyi biyu ka zo za ka yi sallan magriba kawai ke ga karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ba aya biyu ba a boye da gangan ma kai can kuma sai ka ci gaba ka dora malik yawmin din ka fito fili kai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kai sa aboye alhali sallan magriba ne da gangan kai hakan ko ko a manta ka yi cewa magariba ce za ka yi sai daga karanta aya ɗaya ko biyu sai ka tuna cewa a aiko nan wajen bayyanawa ne ko ko a sallar azhar ne ka zo kawai kawai sai ka fara karatu a bayyane sai da kai aya ɗaya ko biyu sai ka tuna a aiko nan wajen menene wajen boyewa ne da gangan ne kai ko kuma da rakkanwa lafiya alai ba komai aya ɗaya ko biyu ka bayyana a wajen ɓoyewa aya ɗaya ko biyu ka ɓoye a wajen bayyanawa ba komai ana ji kai ba wai ko da tsakiyar karatun ne ba kana cikin yin karatun sai kawai sai aka je a sallar azhar kawai sai aka je ka faɗi wasu ayoyi guda biyu a bayyane can kuma ka koma ka sirranta ko kuma a sallar asuba ne kana cikin yin karatu kawai aka ji ka faɗi kawo wasu ayoyi guda biyu a ɓoye sannan ka ka bayyana ba komai ba komai ana tare amma idza qara'a akthar min ayatayn amma idan ya karanta abin da yafi ayoyi biyu in ya karanta abin da yafi ayoyi biyu me ne me ne yafi biyu daga uku zuwa sama ana tare wata zakar sai ya tuna kabla wasu iyadai a larukuma ta yi kafin ya sanya hannayensa akan cinyoyinsa kafin ruku ke nago to a ada ummar qur'ani wa surata ya sake maimaita fatiha da sura ya sake maimaita fatiha da sura din wa in tazakkara idan ko ya tuna ba da wasu iyadai bayan sai da ya riga ya ɗora hannayensa a larku ba kai a cinyoyinsa la ya rutu ba zai sake koma ya ce bari ya je ya sake karatu ba ya riga ya ruku yana tasowa daga ruku ya raka ta kullu ana ji li anna aqada raka'ati saboda kulle raka'a in dabn qasim nan ga abdurrahman dan qasim bi raski ra's daga dauko kai ne ina ruku daga ruku'u illa ti masail sai a cikin wasu mas aloli ana ji me nace mas aloli ba matsaloli ba sai a cikin wasu mas'aloli min ha hadhihi wannan mas'ala tana ce fa inna aqadaha kullu raka'a bi wadi yadayhi ala rukbatay kana tsora gwiwa hannayenka a gwiwa raka'a ta kullu inda a mas'alan mas'alar barin sir sirrantawa ne ko barin bayyanawa ana tare to shine qala ba'dhum sashin malamai wasu daga cikin malamai sun ce a'a lau tarakal jahara amidan yau da mutum zai bar bayyanawa da gangan faqila wasu malaman sun ce yastaghfirullah ta'ala zai nemi gafaran Allah ne sallar tayi lianna hada saboda wannan ina tahawun bis sunani kaman ya wulakantar da sunnoni ne kama ya tahawun bil farid bil fara bil faridati wulakantar da sunnoni ko kaman wulakantar da faralluni to haka ya nemi gafaran Allah an gama da wannan bayanin me ina kenan wala sai alai ko haka faqila yastaghfirullah ta'ala zai nemi Allah gafara wala shay'a alaihi ba komai a gare shi wannan zancen kenan wakila wasu malaman suka ce a'a tabtul salatu sallar ta bashi sallar duk wanda ya bar bayyanawa da gangan ko ya bar koyewa da gangan sallar ta bashi dalili ya anna haza min at-tahawul bis sunani saboda wannan yana cikin wulakantar da sunnoni ne wulakantar da sunoni kuwa kama ya tahawan bil fadilat kaman ya wulakantar da farin lahi ana tare to shine al khamisatu sunna ta biyar kullu takbiratin dukkan wata kabbara sunnatun sunna ce ma ada takbirat al ihrami banda kabbara harama kabbaran nan ta farko ita ne ce ce farilla ita farilla ce as-sadisatu sunna ta shida na daga sunnonin sallah ina ta sai ta wani zamu ta lissafa har zuwa goma za daga wannan har zuwa tara kai daga shidan nan zamu faɗi sunnoni uku ne a jere saura kai mun je gaba ta kawai ta goma zamu shiga ana ji aljulusul awwal aljulusul awwal zama na farko fi ma fi julusa na cikin sallar da take da zama guda biyun nan me kenan azhar la'asar magriba isha me yasa yace maka haka saboda ita a zama na biyu ana samun wani dan yanki da zaman ke zamowa mene marla shi zama na farko gaba ɗayan su sunna ne a cikin sallar azhar da la'asar da magriba da isha gaba ɗaya zaman sunna ne ana tare to shine na wata hutu wannan shine sunna na nawa kenan na bakwai ko a na shida na shida ya ce mana asali satu ne ila tafiya wannan ita ce sunna na shida wa tashahhudul awwal wa thani tayya na farko da na biyu dukkanin su sunna ne tayya na farko da na biyu dukkanin su sunna ne bil lamdil warid fihi da lafazin da yazo a cikin shi tayya din wa huwa ga lafazin nan anan kafin wuce na so nan mas'alar mu dan faɗaɗa ta don a mas'ala ce da a akwai wata ƴar shubuha da ke dan motsawa a karkashin ta wannan mas'alar ko ku anaki ina zaune haka na ciwo karatu daga wani masallaci sai na ji mas'alar da ya kamata a ce bai kamata a ce an tattauna ta ba don mas'ala ce wadda ya a dalilin sai bai kamata a tattauna ta ba saboda kasancewar wannan tahiyar da zan karanta kusan a cikin tahiyoyi tana daga tahiyoyin da suke mafiya inganci tahiyar Abdullahi bin Umar ne ruwayar Abdullahi bin Umar ne kuma wannan ruwaya ina ba ma ruwayar Abdullahi ruwayar Umar bin Khattab ne kuma ya karanta ta akan mimbari gaban sahabban Annabi an gane to sai wata ruwaya ta zo wadda wacce ruwayar da ta zo ruwaya ce mauqufiya ba ruwaya ce marfu'iya ba ruwaya ce mai mawkufiya saboda shi sahabin da yake cewa shi sahabin da yake ruwayar ruwayar cewa yi mun kasance a zamanin annabi muna cewa kaza amma lokacin da aka karɓi rayuwar annabi sai muka koma muna cewa kaza ana gane me nake nufi mun kasance a zamanin annabi muna cewa kaza sai muka koma bayan karɓar bayan Allah ya karɓi annabi sai muke cewa kaza sautar akwai ta ka'ida usuliyya wata ka'ida ta malaman usulul fiqh idan ka ji sahabi ya ce muna yin ka mun kasance muna aikata kaza a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi mai hukunci da cewa hadisi ne marfu'i dan kawai abin da ka kaddasa annabi ya san suna ko kuma ka ji sahabi ya ce yana daga sunna kaza bai ce sunna annabi ba kawai ce minas sunnati kaza yana daga sunna aikata abu kaza wannan ana ce mai marfu'i ne shi ma hadisi ne marfu'i hukumi dan waye yake da sunna in ba annabi ba saboda sunnar wani in ba ta annabi ba akan faɗe ta ne tare da yin kaidi a ce sunnar wani ana ganewa saboda haka wannan hadisin wato inda mushkilar take inda ake cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu shine abin da ake so a kawar me ake so a kawar a kawar maka a nuna maka annabi ya mutu baya ji shine hikimar kawar annabi ya mutu baya ji saboda kalmar alayka ana amfani da ita ne suna ce mata kafin suna ce mai kaful khidabi idan aka amfani da wannan kafin din sai wanda ga ka gashi kana magana da shi ka'idar kenan a larabci ana ganewa wanda yake tare da kai shi ne kake cewa ka misali idan ga ni ga kai ina magana da kai misali zan tambaye ka a haza kitabu ka zan ce a haza kitabu ka shin wannan littafi ka ne ni da nake magana da kai idan ko wanda bai nan ne sai dai ce a haza kitabu muhammadin misali in yana wani waje ne baya nan in kuma ba ka ba sai ce a ja'a muhammadu wa kharaja al haza kitabuhu wa muhammad ya zo ya fita shin wannan littafin shi ne wanda bai nan kenan damirul ga'ib wanda dina sai suka ce wai arwayar sai suke cewa da aka karbi annabi sai muka muna muna cewa maimakon muke assalamu alayka sai muka koma muna cewa assalamu ala nabi dan me saboda an karbi annabi ga abin da kai tsaye dai ake son a nuna maka annabi ya mutu bai jinka tunda bai jinka to kakka kira shi alhali ga nasoshin da annabin ya koyar na tayya bai kuma ce ina mutu a bar su ba bai ce ina mutu a bar su a koma wasu ba na so nan fara da magana akan wannan matsala to ba na son karatun yi mana tsawo ne dan dai wasu ku ce ku ce irin wannan muka ce zamu tsaya me sai mun yi dogon bayani karatu sai zama to bai mana saurin da muke son ya zama to mutum da littafai ne zamu sa wasu gaba zamu sa wasu gaba duk bayanai irin wannan za su to abin da ya tabbata wannan tayyar kusan tayya ce da suke kusan tana da mafi mafi ya tayyar da suke da mafi inganci a cikin tayyoyin da aka rawaita daga annabi dalili saboda ruwaya tayya an ruwaice ta da lafuzza daban-daban Allah saura ka zaka ga mazhabobi kusan kowane mazhaba zaka ga da da lafazin da suka fi ruko da shi kuma mafi yawan ingaci mafi yawan isnadan da aka roci sai ya din mafi yawan su din duk ingantattun isnadi ne to ana tare saura ka ma wancan hadisin mawqufi ne babu yanda za a yi ya zama to mawqufin hadisi ya zama to an aja hadisi marfu'i an dauki mawqufi mawqufin ma wannan marfu'in ma da ake kallon ma kaman ma mutawatiri wanda ma a gaban sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam akan minbari sai na Umar ya karanta hudu ban sai yanna ana tare to shine sai ce wasani a wasani a nam ati wa tashahhud al-awwal wasani sai ya na farko da sai ya na biyu bil lamz al-warid fihi da lafazin fa da ya gangaro a cikin yin tayyan kai wani abu da ba wannan lafazin ba in baka haddace ba zauna ka haddace wajibi ne ka zauna ka haddace don ka karanta وهو شيء ga yadda ake tahiyyar nan ga yadda lafazin tahiyyar yake at-tahiyyatu lillahi dukkanin gaisuwa dukkanin gaisuwa sun tabbata ga Allah az-zakiyatu lillahi tsarkakan gaisuwa sun tabbata ga Allah at-tayyibatu salawatu lillahi dadadan salloli tsarkaka sun tabbata ga Allah to sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi akwai ina da ko tafi dini hilli ne ya rubuta littafi mai suna ta ilam na manta sunan unwanin littafin da yana magana cewa ko ta'rif al-ahl al-islam wal iman bi anna an-nabiyya la yakhlu minhu zamanun wala makanun sunan littafin kenan cewa sanar da ma abota musulunci da ihsani cewa annabi ba wani zamanin da babu shi babu kuma wani wajen da ba shi cikin hujjoji ka ce a sallah fa cewa kake alaika ba a cewa ka sai wanda yake tare da kai sauraka shi annabi sallallahu alaihi wasallam ainihin duk inda abin nan din halittun Allah suke duk inda halittun Allah suke sai ka samu annabi a wajen to ina ne zaka je ba halittun Allah dalili annabin ya ce duk abin da Allah ke bayarwa shi yake rabawa inna Allah huwa al-muti wa inna ma ana al-qasim kawai kalmar da annabi ya faɗa kenan da wannan hadisin zaka tabbatar cewa lallai ka gane asalin faruwar annabi asalin faruwar hakikanin annabi sai Allah sai shi annabi dalili wannan hadisin ne da na faɗa in dai har Allah yaushe Allah ya fara bayarwa ka san lokacin da Allah ya fara bayarwa to lokacin wannan lokacin annabi ya ce shi lokacin yake rabawa kuma hadisi ne sahihi Bukhari da Muslim duk sun ruwace shi ta ruwaya abu a wannan ruwayar imamu muawiya bin abi sufyan to wannan kenan to daga haka ce ta assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amin sha Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi mai girma wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkokin Allah sannan sai ka ce assalamu alaina amin sha Allah ya tabbata a gare mu mu kanmu wa ala ibadillahi salihina amin sha Allah ya tabbata ga bayin Allah salihai na gargari ashhadu ina tabbatarwa Allah ilaha yanda sha'ani da lamari yake ba abin bauta babu ubangiji masancin bauta da gaskiya illa Allah sai Allah wahdahu shi kadai Allah yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa shahadu ina shaidawa ina tabbatarwa anna muhammadan abduhu lallai annabi muhammadu bawan Allah ne wa rasuluhu manzon Allah ne in ka tsaya iya nan shikenan sai iyaka ta farko ta cika al-ashiratu na goma assalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yin salati ga annabi muhammadu ila da amincin Allah su tabbata a gare shi a mazhabin malikiya yin salati ga annabi sunna ne a mazhabin imam shafi'i dole ne farilla ne saura shi amma a shafi'iyya in baka yi salati ga annabi ba in baka yi salati ga annabi ba ba ma ka da sallah wanda alkhali ya Allah ya saka mai da alkhairi sai dai ita cika ta Allah ce alkamalu lillahi ya dan yi magana a cikin ashifa ya dan yi magana akan wannan magana wai don menene ainihin imamu shafi'i zai ce don menene imamu shafi'i zai ce in ba a yi salati ga annabi ba ba a da sallah ne ya hujja shi gaskiyar magana da malamai suka ga wannan ba su kyale alkali ya bai da suke mai raddi a'a ba mala cikin wannan da suke mai raddi ma har da ba 'yan mazhabin shafi'iyya ba cikin wannan suka yi mai rajin wanda suke mazhabin shafi'i akwai akwai imamul kasbalani mai mawahibul ladunniya yana littafi mai suna mawahibul ladunniya wanda imamu yusuf nabahani ya rage mai girma ya mai da shi suna littafi mai suna al anwarul muhammadiyya da muna karanta shi a masallacin can angon kana to shi ya yi ma alkali ya raddi a wannan wajen sannan wannan ibnu ibnu qayyim al-jawziyya ba shafi'i ba ne ba hambale ne ba hambale ne amma shi ma a nan da aka zo nan sai da ya yi ma sai da ya yi ma alƙali ya zo ban a kan wannan magana cewa dan ne ne zai ce ma imamu shafi'i dan me zai ce haka saboda mu a da daman mu ma malikawa mun dauki maza mu shafi'iya a nan saboda har baiti imamu shafi'i yake yi akan wannan ina ta ya ahli bait rasulullahi hubbukumu يا أهل بيت رسول الله حبكم فرد من الله في القرآن أنزله كفاكم من أدين الفقر أنكم هل لم يصلي عليكم لا صلاة له يا كو زرير جدا النبي فانكو واجبين دولة تيلة يا ما إشيكو جرمان درجة متأي أو دان الله بل لم يصلي عليكم دو دي صلى دي مكو صلاة لا صلاة له بايد صلاة saura ana haka anan mu ma shafi'awa ne anan mu ma mun ɗauki faisawa da ra'ayin Imam Shafi'i Allah ya ƙara musu rahama wahiya na'am to shine as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yin salati ga annabi jira da Allah da aminci su tabbata gare shi fi tashahhud al-akhir a tahiyyar karshe ake tahiyyar karshe wahiya ga tanan kamar haka Allahumma ya Allah salli kai salati ala Muhammadin abisa annabi mu annabi Muhammadu وعلى آل محمد الله كي صلاتي كآل النبي محمد كما صليت كما كي صلاتي على إبراهيم كا النبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم دا آل النبي إبراهيم وبارك كي البركة على محمد كا النبي محمد وعلى آل محمد دا آل النبي محمد كما باركت كما كي البركة على إبراهيم أبسا النبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم دا آل النبي إبراهيم في العالمين أتكن غلطو إنك للك الله hamidun abin kai ne abin yabo majidun mai girma to shine lafazin wani shi ake kira da salatul ibrahimiyya idan ka ga dama bayan nan zaka iya roƙawa kai ta dora wasu addu'o'i daban-daban daban duk addu'ar da kace so daga nan zaka iya dora ta kai tai kai tai in mun lura lokacin da muka karanta ishmawi da ya zo nan ya addu'ar ta yi tsawo to zaka iya dora to a nan ne shine nake cewa to a wannan mahallin in ka ga dama bayan wannan yin salatin da ya zo lafzan tunda a wajen kana da daman kai wata addu'a to a wajen dan ka karanta salatin fati ba komai dalili saboda ka gama yin wanda ya zo to nan fagen an baka ko addu'a in ma baka yi da larabci ba har da hausa an baka dama ka iya yi ala sai dai makaruhi ne to tana baka dama to damar ma ita wannan damar ma za ka baka ka sake ba annabi ita shikenan kawai to Allah ya dace da mu a sai na goma sha ɗaya ko a alhadiyata asharata sunna na goma sha ɗaya qaulu sami Allahu liman hamidahu fadin sami Allahu liman hamidahu lil imami amma ga liman wal fard da mai sallah shi kadai liman da mai sallah shi kadai za su ce za su ce sami Allahu liman hamidahu ana tare liman da mai sallah shi kadai za su ce sami Allahu liman hamidahu liman hamidahu as-saniyata asharata na goma sha biyu wa salisata asharata da na goma sha uku ar-raddu ala al-imami mayar da sallama ga limaminka za ka mayar da sallama ga ɓangaren limaminka sannan warraddu alaman ala ya sarihi da mayar da sallama ga wanda ke hagunka shine na sha uku da na sha ai da sha biyu da na sha uku ana tare arrabi'ata akarata sunna na goma sha hudu aljaharu bayyanawa bi taslimatu tahlili da sallaman nan ta fita daga sallah fagar ita kai ce ka bayyana ta sallama fita daga sallah ita kadai ce dole sai ka bayyana ta alkhamisata asharata sunna ta goma sha biyar al-insatu lil imami yin shiru ga liman fi ma ya jaru fi a inda yake bayyana karatu sallah asuba kai shiru kaka ce komai sallah magriba rak'o'i biyun farko kai shiru kaka ce komai sallar isha rak'o'i biyun farko kai shiru kaka ce komai yin shirun nan sunna ne السادسة عشرة سنة قوم شاكر ذكر سنة صلى السترة للإمام والحز ثانية سترة للإمام كمان إن ذا يسلم بما صلى شيبني to za a sallah liman ya samu wata ƴan sanda ko wani dan ice sai kafa a gaban shi kan mutane su zo su rika ƙetarewa tsakanin inda suke yin sallah din ko kuma mai yin sallah shi kaɗai kaga abin da malam ke nuna maka nan ba laifi ba laifi ko mai sallah shi kadai abin da malai ke so nuna maka nan kenan abin da ke so ce shi wanda yake bin liman ba sai ya sa sutura ba kenan liman ne suturar ba in liman ya sa tashi to shi ba sai ya ce zai sa tashi ba dan liman ne suturar shi amma anan a gane ba na mantawa ni ba zan yi tunawa ba amma ba ma dadewa akai ba an tada sallah idan an tada sallah ko da an fara yin sallah shikenan sai ya zamanto an daidaita su an fara yin sallah to sai ka zo kai zaka zaka shiga misali masu yin sahun sai suka faro sahun ta nan ka can kuma ga waje to ka samu ka zo ka wuce ta gaban sunnan ka wuce ta gaban sunnan ka je ka jona sahu yawa sai ka ce ka wuce ka je ka jona sahu yawa ana tare sauraka ma'ana abin da nake ki wanda ya shigo dai zan zuwa ya jona sallah baka da daman dan kana sallah ya zo zai wuce ta gaban ka kuma zaka tsare shi wannan shine abin da nake nufi amma ku ji ku sani malai cewa ya asmul maru baina yadayil musalli mai wucewa gaba mai gaba ga mai sallah fa yayi laifi mai wucewa gaba ga mai sallah yana fa yin laifi yana yin zunubi amma idza kana lahu manduhatun in ya zama to akwai mabauda inda zai baude ya wuce ba ba, ba sai ya bi ta nan ba in ko shi mai sallah ne zo ya dace inda mutane za su wuce ba kuma bai kuma kafa sutura ba to duk wanda ya wuce a ta wannan wajen kuma laifin na kan mai sallah ne dan shine bai bar inda za a bauɗe a wuce ba to shine abin da malam yake nufi asabi ata asharata na goma sha bakwai sunna na goma sha bakwai azaidu abin da ya karu alama ya sa'u salama to kun shi sa a zama na biyu ke magana kenan min aljulusu sani daga zama na biyu abinda malam yake nufi zama na biyu kafin duk abin da ya karu banda wajen sallama daga daga dai lokacin za ka ce assalamu alaikum to zuwa tun dai daga lokacin da ka fara tahiyya zuwa ƙarshen tahiyya zaman zaman sunna ne a ina ne zaman ke zama farilla lokacin da za ka yi za ka yi mene za ka yi sallama to abin da ya karu akan sallama din ma'ana na bayan kafin sallama sunna ne nan asami na ta'asharata na goma sha takwas dama yake mana sha takwas ne azza'idu ala miqdar tumaninati abin da ya ƙara karuwa akan gwargwadon nutsuwanka shi a samu asalin natsuwan a sallah farilla ne amma ya zama to natsuwar taka ta kai kololuwan 100% mi'a fil mi'a ɗari cikin ɗari to shi kuma wannan abin da ya karu bisa na farilla to shi kuma sunna ne ana tare to wannan shine karshen fasalin da yake mana magana akan sunnonin sallah kai je za mu shiga fasali da yake mana magana akan ainihin mustahabban sallah saboda akalla dai muna son karatun namu ne ya zama muna samun na awa ɗaya cir akalla ya zama mun samu karatun awa ɗaya cir yanzu muna muna muna ana sallah nawa ne akalla dai mu samu karatu na awa ɗaya dai kawai akalla faslon rabewa wa mustahab wa mustahabbatus salati wa mustahabbatus salati abubuwan da aka so a sallah sallah tana da mustahabbai su ake ce ma fara'id mustahabbai abubuwan da aka so a sallah ma'ana duk abin da zamu faɗa a nan in baka aikata shi ba sallah ka bata ɓaci ba amma kuma baka samu ladan mustahabbi ba kawai shi ne abin da malai yake magana a kai sai ce wa mustahabbatu salati tazidu ala salatina fadilatan mustahabban karatu muna lura da karatu ne ba da lokacin ba kawai mustahabban sallah tana karuwa akan mustahabbai talatin sallah mustahabbanta tana karuwa akan guda talatin al'ula na farko قراءة الماموم مع الإمام في السرية كرات مامو تارد لما عند لمن كراتو عاسرتي أزار عاسرتي لمن كراتو لا أثر عاسرتي لمن كراتو ركعة كرسي مغربة عاسرتي لمن كراتو ركعة بيونا ما أنا إشاء عاسرتي لمن كراتو to a karanta kai karatu tare da liman yana karatu kana karatu yin hakan mustahabi inda yake karatu a asirce amma الثانية مستحبي نبيو رفع اليدين إلى عند الشروع قد هنو أن دعكي يعين شقا في تكبيرة الإيراني أكبر هرما فقد كدي يهادي بهما منكبيه قائمتين زي جورا تكا فتن سدهن عين زما تكما سنة نجال إيه to daga hannu a lokacin kabbara harama mustahabi ne ita kabbara ce farilla da zaka bar daga hannun sallar tayi baka dai samu ladan mustahabi ba wata da wil kiratu fi surihi wa zuri tsawai ta karatu a sallar asuba da kuma sallar azhar sai dai mana ce lakin fi surihi adwalu sai dai a cikin sallar asuba ya fi tsawo karatun sallar asuba ya fi tsawo wata kasirwa da gadar tata fil asad wal maghribi a sallar la'asar da magariba wata wasuwa da tsakaitawa tsakatsaki fil isha'i a cikin sallar isha' وتكثير الركعة الثانية عن عن الأولى لقدر تركع ركعة فرقو أكثر كبيو ركعة فرقو يزمن تو كاف كبيو تو شيني عبد الله كنيفي وتكثير الجلوس الأول عن الثاني لقدر تزمن فرقو أكثر نبيو أذان لأثر مغربا إشاء زما بيوني to zama na biyu ya fi na farko tsawo a kai zaman sai yake ne ke magana tunda kaga annabi zaka kara hadda salati ga annabi ai to ya fi shi tsawo wa qawlu rabbana wa lakal hamdu fadin rabbana wa lakal hamdu lil mamumi ga mamu fadin hakan mustahabbi ne inda qawlul imami sami Allahu liman hamidahu a lokacin da liman yace sami Allahu liman hamidahu shi fadin sami Allahu liman hamidahu din mun fada sunna ne amma cewa rabbana wa lakal hamdu da mamu zai yi mustahabbi ne wal farji haka na ga mai yin sallah shi kadai ba ba da ma ya kuluha bayan ya ce sami Allahu liman hamidahu sannan shi rabbana wa lakal hamd shi mai sallah shi kadai zai hada da biyu wa tasbihu fi ruku'i yin tasbihi a ruku'u musabi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa sujud da yin tasbihi a sujada musabi ne subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi duk musahabi ne waɗannan wata aminu sirra da cewa amin amma a asirci wa hawa qawlu amin shine cewa amin din nan da ake yi ba da faraji min al-fatiha ce bayan an gama karatun fatiha bil madi kuma ana so fa a jani ma takhfifi tare da saukaka ba shadda sha za kai amin ja ake ismullahi ta'ala sunan Allah ne amin din nan wa nunuhu madmumatun nungudar daure a nungudan don ma ake mata ruku ake mata aminu da ake za ka fito da wasu nan alal nida'i bisa cewa kira ne ka kira sunan Allah ne a takadiru abinda za ka kaddanta ya ami ya aminu shi ne ma'anarsa ya aminu shi ne ma'anarsa a ɗan kiyaye nan wajen yawa na kan ɗan haskaka wajaje da na san ba kasafai suke fassaruwa a wajen ƴan gyara samun sa'a ba nan suka ce lungudar abin lamun cewa ne dan kira haka to ba haka ne ma'anan ba gaskiyar magana lungudar ane masa rufu'a ne dalili an kaddara kira ne a wajen an shafa harfin nida'i ne shine ma'anan wajen ana tare to shine ma'anansa wata kadiru ya ya aminu istajib du'a'ana ya Allah mai suna aminu ka amsa addu'an mu shine ma'ananta wala yu'minu al-ma'mum liman ba zai ce amin ba khalfal imami idan yana bayan ai wala yu'minu al-ma'mum mamu mai bin sallah ba zai ce amin ba khalfal imami in yana bayan liman fil jahaliyati a karatun da liman yayi a bayyane illa iza sami a kira asahu sai fa in kai ma kunnan ka ya ji karatun liman nan ana tare idan liman ya ce ghairul maghdubi alai ya zama to baka jin karatun fatiha liman sai idan wasu ne sun ce amin kai ma ka jiyo amin din su sannan ka ce amin to ba a yin haka ba mamaki kila lokacin liman ya gama karanta fatiha ya shiga sura kila kuma ya karanta wata aya ta azaba kai kuma ka ce aje to so da sai inda ka ji liman yana karatu ka ji karshe inda yace ghairul maghdubi alaihi wala dhalin sai a haɗu tare da kai a ce amin amma banda inda baka jin karatun liman a to a to in ba a in ba a zuwa makaranta ne ma ba za a yi ba algar ta'ala wani wani sai liman ya kusa kaiwa bayan ya kusa kaiwa rabin sura kafin gari ya ce amin to shi addini yana da dokoki da ka'idodi ne kuma dole sai an gaya maka su idan ko kawai za ta da kanka to zaka yanda kake so ne kawai to Allah ya dasar da mu Allah ya dasar da mu wal qunut fi al qanut ita ma al qanut mahalli ne wanda ke da sabani da yawa ayi ba ayi ba a ina ake yi yaushe ake yi a'a ba a yi a'a an yi an daina kaza kaza tabbacin magana shine annabi fardin al qanut a Allah asma ba kawai shi ne annabi bai bar yin alƙalin a sallar asuba ba ibnu qayyim ya yi maganganu akan alqanut wannan na jin imamu shaukani ya biyo bayan shi bayan imamu shaukani ya biyo bayan shi albani ya biyo bayan su na ce albani na nake albani na albaniya mutumin albaniya wanda yake da rubuce-rubuce ba na nake albani da makarayi da shi a sabon garin sabon garin a'a albani ya zo ya magana to duk wani wanda ka ji yana magana akan alqanut wajen suka to ya yi takalidin waɗannan mutum uku ne. Ibn Qayyim, Ibn Shaukani in ban manta ba, amma dai waɗannan biyu na da tabbaci Ibn Qayyim Albani. Suna da har suna bid'antar da magana alkanus, magana ta gaskiya annabi yayi alkanus a wasu wajaje ya daina, yayi alkanus a wasu wajaje ya daina amma a sallah asuba bai bari ba. Duk da yake ba farilla bace ba sunna bace. Amma mustahabi ce, musamman kuma alƙalus ɗin malikawa bari ka gwalagwalan addu'ar da ke cikin ta kuma a daidai wannan lokacin da Allah ke amsa addu'a lokacin sallah asuba din nan ga ta kamar haka wal qunut fi subh sai alqanut a sallah asuba fakat kadai fakat kadai ba'da al-faraj min al-qira'at bayan gama karatu ake karanta alqanut fi rak'at ath-thaniyati a raka'a ta biyu kablar ruku'i kafin ruku'i sirran a asirce wa lafzuhu lafazin alqanut wanda muke karanta a mazhabin na Imam Malik wa huwa shine Allahumma ya Allah inna nasta'inuka lalle mu muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafaranka wa nu'minu bika wa nu'minu bika mun yi imani da kai wa natawakkalu alayka mun dogara a gare ka wa nusni alayka alkhaira kullahu muna yaban alkhairi a gare ka kuma alkhairin dukkanin sa nashkuruka Allah muna gode maka wala nakfuruka ba ma kafirce maka wa nakhna'u laka a lura da waɗannan guda biyu na farkon wannan wannan wannan na'u laka muna kankan da kai gare ka muna kankan da kai gare ka wannan la'u muna tubuwa an gane na biyu na farkon kankan da kai na biyun kuwa wana turuku muna barin man yakfurka duk wanda yake kafirce maka wanda yake kafirce maka mun tuku ba mu ba shi mun bar shi ba mu ba shi shine ma'anar na biyu Allahumma ya Allah iyyaka na'budu kai kadai muke ma bauta ba ma ma wani bauta walaka walaka nusalli Allah gare ka kai kadai muke yin sallah ba ma yin sallah ga wani wannan sujudu kai kadai muke masagada ya Allah wa ilayka nas'a gare ka kadai muke tafiya ya Allah wani hafidu wani hafidu gare ka muke gaugawa zuwa wajen ka muke gaugawa zuwa wajen ka me yasa muke tahowa gare ka muke gaugawa na ruju rahmataka muna kaunar rahmatka ne muna kaunar rahmatka ne wani khafu azabaka kuma muna tsoron azabanka ne aljidda kwarai inna azabaka lalle azabanka mulhiqun mai ruskuwa ne fil kafirin ga kafirai duk inda suke sai ta same su wannan fa shine lafazin alkulut ɗinmu na mazhabin malikiya ya kaji gwalagwalan addu'o'i wanda ya kamata a ce lallai lallai kowane bawan Allah ya kiyaye akan wannan addu'a Imam Nawawi radiyallahu ta'ala anhu dama wannan suka fi tsayawa akan magana alkanut malikawa shashawa da masu cewa ai annabi na yin alkanut ne lokacin da musifu idan musifu idan lokacin a lokacin zuwan musifu idan musifu sun zo sai annabi ya rika yin alkanut saboda wannan musifa kamar idan wasu kafirai sun cuci musulmi ko abin nan sai imamu nuhu ya ce to yanzu a wannan zamanin namu wata rana ce ba cikin musifin muke ba ko kuwa dai ana yin ta ne don musifa to wa basifar da baka sani a wannan al'umma ne ba mai kare ka ne ke kashe ka ko ba gane ba ana samar da al'umma ne ana samar da shugabanci ne don kiyaye abubuwa kamar haka rai jini da rai in na ce jini na ce rai saboda kila wani ciwon ya zama ba kisa ba ne ko ba ka ba an cire ma wani haƙuri to a cire ma wanda ya cire ma wani haƙuri an datse ma wani hannu to a datse ma wanda ya datse ma wani hannu ko ba haka ba wani ya kashe wani to wanda ya kashe wani ya kashe shi wannan haƙƙi ne na hukuma ta kare mawa dukkanin al'umma da suke shugabanta jininsu da ransu dukiyarsu iyalinsu, mutuncinsu, hankalinsu. Shi yasa musulunci da yake kula da waɗannan abubuwan kaga ya tsananta da dukkan wani abin da ke sa maye dan duk abin da ke sa maye yana tafa hankali yana tafa hankali ana nan wata rana sai mai shan ya zama bai da cikakken hankali shi sa duk abin da zai sa maye annabi ce iyaye kuma haramun ana tare To saboda haka wannan shine abin da dokar musulunci ta tabbatar. To, yau wanda ke kare kan nan ne, shi ne zai ce, ko za ku kare shi ya hau kan kujerar can. To magana, eh? To wannan shi ne al'umma, to a wannan al'umma, a wannan rayuwar ne da ake ciki, ake cewa a jira sai bala'i ya zo sannan ya addu'a. A yadda ka san ruwan sama haka Allah ke saukar da bala'i a wannan zamani. Sai dai fatan Allah ya kiyaye mu. Allah subhanahu wa ta'ala ke ba zai wuka yi ainihin karfe ba saboda na ga yanayin lokaci din abinda dai muna cikin dai mustahabbai inda kuma muka tsaya a a karshen alkamis ko za mu tashi wadda a ba'ada da tashahhud sani nan ne za mu tashi cikin mustahabbai saboda yanzu takwas din saura yan mintuna ne sai mu mai addu'a in mai tambaya sai ko bi sai ai tambaya sai ni semi addu'a semi shiga na'am na'am